mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah yace ya ku wa'inda kuka yi imani ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni kar ku bata sadakan da kuke yi da gori kaji Allah ya ƙara biyo mu da yana mana wa'azi kaman Allah ya fi jin kan talaka akan mai kudin ma tunda har yanzu ana maganan ya za a kyautata wa talaka ne ba a yi maganan shi kuma mai kuɗi in talaka ba a ce har yanzu talaka kai kuma ga abin da za ka yi wa mai kuɗi ba a'a kai mai kuɗi ga abin da za ka yi wa talaka har yanzu shi Allah yake magana ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni kar ku bata sadakan da kuke yi da dukiya da kuke bayarwa da gori in zaka bayar in zaka bayar sai kai gori kai kullun sai ka zo na baka kullum baka da aikin yi sai dai ka zo ni kadai ne mai arziki a layin nan ka je farkon su akwai su alajuwa ne mana akwai su alajuwa ne ai su ma masu bayarwa ne ni kadai kaza kaza kaza kaza da ba dan ni ba wannan fa ba mutum bane dan ba inda zaka sa ba mai baka kuɗi kamar ni kai ta gwadawa mutum da shi ba kowa bane kuma kuɗin da kake bayarwa yana gwada maka kaman kai wani karamin Allah ne akan shi ko wani abu a'a kar ku ɓata sadakan da kuke bayarwa bilmanni wal aza da cutarwa ta ji Allah ba a baya ce ga Allah zai kuna muwalahum fi sabilillahi summa la yajiduna ma anfaqu mannan wala adan ba to Allah yana ƙara maimaita maka ne kar fa ka ƙara ɓatawa la tubtilu sadaqatukum bil manni wala zaka alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas in ba wala zaka alladhi yunfiqu kar ya zama kaman munafukai da suke ba da arzikin su ri'a an-nas saboda ido saboda mutane su gani ba zai ba da kuɗi ba sai ya fito wajen gidansa ya ga mutane sai ya kira wane zo ka karɓa kuɗi ko kuma za ka shiga ɗaki ka ce wane ka taimaka mun ka bani kuɗi amma ba zai baka ba sai ya jaka da hira har sai kun fito waje cikin mutane yawa wane kai ne kace mun baka da arziki ko nawa ne ma kace kuɗinka to karɓa ga kuɗinka nan karɓa maza maza eh shekaran jiya ma da ka zo nawa kace in baka na baka wannan mako yawwa to ga wannan maka karba cikin jama'a ma'ana ku gane ni din nan mai kyauta ne mai sadaka ne ina bayarwa kallazi yunfiqu maluhu ri'a'an nasi wanda yake bayar da arzikinsa yake fitar da ita saboda ganin idan mutane wa innan su ne munafikai kenan su in za su bayar in za su yi sallah sai sun duba mutane kamar yadda ƙur'ani yake cewa ba su tashi sallah eh yura'unan nasa wala yazkuruna Allah illa qalilan in sun zo cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wala yazkuruna Allah illa qalila in ma sallan za a yi sai an duba suwaye suke nan yawwa kun ganni dai nayi sallah ni musulmi ne ko to sadakan ma in an zo yi wane ka ganni gani zan yi sadaka yawwa na bashi ka gani kana shaida ni mai bayarwa ne to halin munafikai kenan duk wanda ya tsinci kansa in je zai bada dukiya sai ya kawo kamar yanzu yanda ake yi a wannan lokacin lokacin da social media ya bata mu duk abin da zamu yi sai mun haska sai an ga cewa muna yi to wannan yanzu yana da tsaci kaga dan siyasa in zai yi sadaka ko zai bada kuɗi sai ya kira NTA sai ya kira AIT ranan sai an kira duka channel din Najeriya su zo su tsaya wai yau za a yi kyauta kai da kake gwamna ai ya kamata ka bin Sayyidina Umaru cikin dare yake bi yana bi gidajen mutane yana jin suwaye suke kuka yana ba su ya taba zuwa gidan wata mata ya samu ƴaƴanta suna kuka suna kuka ya shigo gidan da daddare ya ce wa'in na yaran kukan me suke yi matan gidan ta ce wallahi mijinmu ne baya nan kuma ya mutu kuma an yaran nan ƙasa ne na sa a cikin ruwa akan tukunya don su gade akwai abu akan tukunya su yi bacci suna jiran abinci shine suka tashi suka ga abin yaƙi da fuwa shine ya ce gobe a sayidina umaru ya tashi da kansa ya je baitul mali ya ɗauko abinci a wuyansa yana amirul muminina yana sarkin musulmi ya ɗauko abinci a bayansa bai sa wani ko mai gadi ma ya ɗauko ba don kasan ya yi abun ne bai so kowa ya sani ya zo da abincin ya yaga ya ce ɗiba ki dafa musu ya zauna a wajen hatta dafa har yaran suka ci har suka yi godiya ma Allah ya ce gobe idan kin zo ki tambaya a fada ina amirul muminina kullun ki zo ki karba musu abinci da ta zo fada tana tambaya ina amirul muminina bata san jiya shi ya ciyar da ita ba kaga da Allah wannan suna yi ne don idan mutane a'a suna yi ne don ciyar da al'umma annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to aka shugabanni ya kamata suna yi suna bibiya asibiti da daddare suna bibiya gidan marayu da daddare suna bibiya anguwa anguwa cikin dare suna ji wane ne baye da shi kai mai anguwa karba kaza rabawa kaza ciyaman karba kaza bawa mutane kaza dawo da kanka dinga bin gidan rediyo kana jin kukan mutane a ina ne ake da kuka tashi cikin wannan buɗe wani program a gidan rediyo kai da kanka kake karɓan waya kana jin matsalan mutane sanda kai maganin ta ba sani ba wannan shine shugabanci na gaskiya wannan shine abin da musulunci yake kiran mutane akai kar mu dinga yi saboda in za mu yi mu zo kaga an cika mutum yanzu ma wani abu da na gana yi za a kawo tebur gaban mutum a sa kuɗi naira miliyan ɗari a gabansa kuɗin ya rufe shi an sa a midiya yau ne honorable wane ya kira mazaɓarsa kaza ya raba musu kaza a haka ma su zaɓe shi a tenuwa mai zuwa don haka wannan ci gaba muna masa burin shi za a ƙara zaɓa wasu abubuwa wannan kayi ne don zaɓenka ba don Allah kai ba to wannan sifa na munafukai ne don haka jama'a kar mu bari social media yana ɓata mu duk wani abin da za mu yi na alheri sai mun nuna ko wani abu a'a hali ne na munafukai in ji Allah tun da kun ji dai an ce ba su a sallah sai sun duba idan mutane ba su a sadaka sai sun duba idan mutane in fi kuna mawala umri a an nasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir bari in baku wanda kuma wannan bai imani da ran Allah ba bai imani da ranar tashin alkiyama ba Allah ya ce bari in baku misalin irin wanda yake wannan aikin fa masaluhu misalin sa ka masali safwanun alaihi turabun kaman wani mulmulallan dutse ne da ƙasa ya taru a kan shi irin dutse da yake waje ɗaya sai ƙasa ya hau kan ya mammanne a jikin ƙasan ba misali safwanin alaihi turabun ba a saba huwa bilun sai ruwan sama mai ƙarfi ya sauko ya same shi fataraka husal da sai ruwan ya tafi da wannan ƙasan gaba ɗaya sai ya bar dutsen yanda yake kaga da dutse yana ganin yana da nauyi saboda akwai ƙasa a jikinsa yanzu kuma ruwan sama ya sauko ya tura wannan kasan gaba ɗaya sabahu wabilun fatarakahu salda sai ya mai da shi yanda yake busasshen sa dutsen yanda yake la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba za su iya ba za su ba za su iya daukan komai akan abin da suka aikata ba misali Allah yana nufin gashin ka tara ladan kayi sadakan kayi komai ka bayar amma ka bayar ne saboda riya ka bayar ne kana gori ka bayar ne saboda cuta to idan fa kai haka wannan riyan da wannan gorin da wannan abubuwan da suka sauko din su ne abin da za su tafiyar da ladanka gashi kana kallon ka tara lada ka yi sadaka an ce wane ya raba miliyan ɗari ya raba miliyan ɗari biyu kana ganin kamar wani abu ne Allah ya ce a'a ba saba huwa bilun fataraka salda shikenan su wannan abubuwan su ne abin da za su zo su tafiyar da wannan alkayan alherin Allah ya kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutanen da za su fara shiga wuta su dawwama a ciki da mutumin da yake bada kuɗi yana gori da mai da mai cutan iyayensa wanda baya yi wa iyayensa biyayya da kuma mudminin da wanda baya da aiki kullun sai shan giya yaƙi ya janye kuma an yi an yi ya daina yaƙi wayannan mutanen su ne wanda Allah zai dawamar da su a wuta to shine Allah yake magana a nan karka ga yawan abin da kake bayarwa ya ruɗe ka idan dai ba dan Allah kake bayarwa ba kana bayarwa ne domin a ce kai ne mai shi kai ne mai yi to in ruwan hasadanka ya zo da ruwan gorinka ya zo zai zo ya tafi da wannan ladan ya zama haba'an mansuran sai sa duk abin da zaka bayar ka bayar saboda Allah ka kyautata shi sai da Aisha almajiri ya zo yana neman sadaka a wajenta sai ta ɗauki turare sai ta shafa a jikin abin sadakan da za ta miƙawa ko biredi ko wani abu yana ƙamshi sai ta ba wa almajirin sai annabi ya ce a'a sai da Aisha yana kika samu wannan fikin haka sai ta ce ya rasulullahi na ji ka ce idan almajiri zai karɓi abu kafin ya sauka a hannun almajirin zai sauka a hannun Allah ne to ba na so ya sauka a hannun almajiri ba na so abu ya sauka a hannun Allah baya kamshi kaga masu tunani in za su bayar sai ya fara sauka hannun Allah ma tukunna kafin ya sauka hannun wanda zai je dan haka ita a wajenta dan Allah ta bayar kenan gashi ma da ta zo bayarwa bata ma kawo dan adam din ne zai fara karba ba a'a ita Allah ta bawa a kar ku bada wannan dukiyan da yawa kuna ganin kaman kun bayar da yawa a'a idan ruwan sama ya zo riya da gori da cutarwa ya zo zai tafi da wannan ladan ya zama haba'an mansuran gaba daya a ba wannan fatara kausal da la yajruna ala shay'in mimma kasabu wallahu sanishi Allah la yahdil qaumal zalimin baya shiryar da mutane masu zalunci al'umma masu zalunci وابل أصابها وابل فآتت أكلها ذئفين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت أكلها جيفين فإن لم يسبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Allah ya ce misalin wanda suke kaji dai Allah yana ƙara fitarwa masalul ladina yunfiquna amwalahum tun yaushe ake maganan a bayar misalin wanda ya bayar da wanda ya bayar saboda an san bayarwa yana da wuya da yawa za ka zo ka ce wa mutane don Allah ku bayar don Allah kafin a bayar fa sai an kai ruwa rana shine Allah saboda ya san ɗabi'an ɗan adam yasa ya biyo shi yana ta gaya masa misalin fa wanda zai bayar wa zai bani wa ku bayar wanda ya bayar kar ku bayar ku ɓata bayarwanku da kaza shine Allah ke masallan zai kuna malahu tiga marjatillahi misalin wanda suka bada dukiyoyinsu ko arzikinsu ibtiga marjatillahi saboda neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim ya zama haka kuma har cikin ransu suna so su bayar dan Allah ne kamasali jannatin bi rubatin asabaha kaman wata gona ne da take kan tudu kamar jannatin bi rubatin asabaha eh kamasali jannatin bi rubatin asabaha wabilun fatat uklaha difai wato kaman wata gona ce da take kan tudu wanda idan ruwa ya same ta ta yi arziki ta ji daɗi ta samu abin da ya sauko daga sama sai ya zama cewa tana fitar da abin da da in da buhu ashirin kake fitarwa a cikinta yanzu tana fitar da buhu arba'in fa'atat ukula haji isaini tana ninka abin da da ake noma mata a ciki saboda ruwan da ta sha wannan kyan gonan fa in lam yasibu hawa bilun idan kuma ruwan sama bai same ta da yawa ba to fatal ko da yayyafi ne ya same ta za ta yi kyau ma'ana Allah yana so ya bamu wanda yake bada arziki saboda Allah yake bayarwa saboda neman ibtigha'a mardatillahi neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin kaman wata gona ce da take saman tsauni wacce wannan gonan saboda tarewanta duk ruwan da yazo zai tsaya a jikinta in aka yi ruwa da yawa falillahi alhamdu in aka yayyafi a jikinta ba shi zai hana ba za ta samu abin da take so ba ruwa mai yawa a wajenta ita ɗaya ne yayyafi ma a wajenta ba in lam yasibu hawa bilun in dai ruwan sama mai yawa bai same ta ba to fatallun ko da karamin ruwa ne ya same ta ma ya isar Allah yana so ya gada maka misali shine wanda yake ba da arziki don Allah ya raba ta don Allah to ko da ba dubu ɗari ya bayar ba ko naira ɗaya ya bayar ya fi wanda ya ba da biliyan ɗari saboda riya annabi sallallahu alaihi wasallam za a je yaki sai ya ce kowa ya kawo kayan taimakonsa kowa ya kawo arziki kowa in ya kawo kuɗi da abinci sai annabi ya ce mai kabar wa iyalanka sai wannan ya ce ya rasulallahi na raba dukiyan ne gida biyu na bar wa iyalai na rabi shine na kawo maka rabi masha Allah sai wani ma ya kawo ya faɗi haka da sayyidina abubakar ya zo sai ya zo da dabino ya ajiye ya ce abubakar mai ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzan shi ba abin da na bari a cikin gida sai annabi ya ce da wannan abubakar ya fi ku jama'a kaga shi ba a lura da yawan abin da ya kawo ba a'a karfin imanin abin da ya kawo din shi aka duba in za ka kawo dan me ka kawo dan Allah ka kawo neman yardan Allah in da yawa ka kawo za ka samu tari da yawa fa'atat ukulaha difaini abinda ka kawo din Allah zai ninka maka in ka dan ka kawo ya zama dan Allah ka kawo fa'atat ukulaha difaini shi ma in ka kawo din Allah zai ninka maka in sau misali Allah ta yi misalta abin da kasa kasar da in tana da kyau za a iya shuka sau biyu akan ta a yi shuka kafin na wasu ya kare kai har naka ya fito ya yi kyau ka yi huda ka cire har ka ƙara wani shukan ma kafin damina ya kare za ka ƙara cire wani saboda ƙasan wajen yana da kyau shine Allah ya yi misalin ta anan kama sali jannatin bi rubatin asabaha wabilun fa atat ukulaha jifain fa in lam yasibuha wabilun in dai ruwan sama mai karfi bai same ta ba fa tallun ko da yayyafi ne ya same ta wallahu sani shi Allah bima ta'maluna basirun akan abin da duk kuke aikatawa ne yana kallo Thank you.